بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أمركم تلقيا قوم لنا تا أكبر من شكر بيار رمضان جلال شكر الشكير بالشكر أربعين دقائق كانت النصارى كما شاءوا ووجهوا da ashirin da shida muna cikin suratul safi sura ta sittin da ɗaya Qur'ani kuma sunan wato bayan hijira kenan babban da ke karantarwa bayanin da jihadi wa shirkul wa'di fihi wa fawaidihi lil umma islamiyya bayanin jihadi don ɗaukaka dinin Allah da kuma gaskiyar alkawarin da Allah ya yi na gwaggwaban sakamako ga waɗanda suka yi wannan jihadi bal da ma fa'idodin da wannan jihadi ke da shi da lokacin al'ummar musulmi gaba ɗaya za mu tashi a aya ta goma sha ɗaya ci gaba ne na bayanin da Allah yake na wani irin kasuwanci mai riba kamar a matsayin ba da amsa ga tambayar da babban sahabi Uthman ibn Mas'ud yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da matashi ya fir lahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم
الله sarki ya ce yaghfir lakum bayan yayi bayanin yayi tambaya da farko ya yi wallazina amanu hadadukum ala tijarati bayanai ne masu matakai guda uku matakin farko tambaya da jin cewa ko kuna so ya maku bayani kamar a ce faɗaitar da ku cewa eh ku nemi a yi maku bayani na biyu kuma shi ne abinda in an yi shi to zai zama ni wancan kasuwanci da Allah ya tambaye ko kuna so ku irin wannan kasuwanci to bangare na uku shine da za mu tashi yau sakamakon da ake samu in an yi irin wancan kasuwancin da Allah ya tambayi al'umma ko suna so a musu bayani to sakamakon shine yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku kaga ya ba bai ce yaghfir lakum min dhunubikum ba a yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da ku gidaje na aljanna da koramu ke gudana a karkashi sai ɗiba wasu irin gidaje na alfarma sai shigar da ku waɗannan gidaje wanda komai akwai shi da rayuwa ke bukata ba ma iya abinda ɗan adam ya sani na rayuwar duniya ba a rayuwa irin ta lahira wanda ita ce rayuwa ta tabbas a ciki akwai ababen da bai ma san da su ba don bai taɓa ganin su ba bai taɓa jin labarin su ba bai ma taɓa tsammani ko zaton cewa dan adam zai iya samun irin wannan a matsayin ni'ima ba duk sai a hada a bashi shine wa masaki na ba da kuma wuraren zama masu daɗi bi jannati adin a aljanna ta zama aljanna ta dawwama aljanna ta morewa da jin daɗi zalikal fawzul azim to wannan babban rabo ne mai girma arribul kabir riba ce babba fi tijarati a kasuwanci wanda Allah ya tambaya da ma kuna so hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ali kuna so in nuna muku wani irin kasuwanci wanda in dai kun yi shi kasuwanci ne mai riba za ku sayar da kayan ku za ku samu riba sakamakon da zai biyo baya daga ciki za a ba ku za a gafarta muku zunubanku za a ba ku ni'imomi mabambanta da janna sannan za a ba ku babban rabo mai girma na'am sai ce wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashshiril mu'minin to sai ya ce wa yu'tikum ni'matan kuma zai ma ba ku wata ni'ima kari akan waccan din ita wannan ni'imar umra ta daban tuhibbuna da ita ma kuna son ta tafaddulan minhu Allah zai ba ku ita ne don fifitawa da girmamawa zuwa gare ku wa hiya nasrun min Allah wannan ni'ima da zai kara muku da ita ita ce samun taimako da ɗauki da ɗauni daga Allah lakum wannan taimakon za a kawo shi ne musamman da ku ala adaiku kuma zai zama taimaka maku ne akan makiyanku kwana zai tunkare ku cikin makiya ke samun nasara ko iya kai labari ba ma zai yiwu bane kawai wa fatun kare da kuma wani buɗi a nan kusa shine alal biladi za ku buɗe garuruwa za ku shigar da addini inda a da ba ku iya shigar da shi ba wa tablabu ahlaha al-kuffar za ku rinjayi jama'ar waɗannan garuruwa cikin kafirai fa min zalika daga cikin irin wannan buɗi da Allah zai yi muku alƙawari kuma zai ba ku akwai fathu makka Allah zai shige muku gaba ku buɗe makka wa farisa ku buɗe farisa wa rum ku buɗe rum wa gaire hada wani wa gaire hada wani waɗannan garuruwa kuma duka waɗannan garuruwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ran shi da aka bude su alif lam mim wani batir ru wa hum min ba'di ghalabihim sayadribun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd aka bude nan aka zo aka bude nan aka bude makka garuruwa duka suka dawo karkashin musulmi a wannan lokaci idan har aka ce an mawa wata al'umma ko wani tsari kamar na musulunci alkawarin zai buɗe farisa a matsayin cibiyar bautar wuta ko zai buɗe ruhu a matsayin cibiya ta masu bautar wani Allah da wani nau'i na shirka kamar bautar annabi Isa ko wani shi to kusan kowa zai mamaki saboda waɗannan dauloli guda biyu farisa wadda take yankin ko kusa da jaziran larabawa ta ɓangaren kace gabas gabas maso yamma maso arewa da kuma ruhu ta nan tsallaken yamma ko kudu maso yamma to za ka yi mamaki ka ce to ya za a yi iya cin waɗannan daurori bayan su ne su fafawa a lokacin ƙarfin da suke da shi da tasirin da suke da shi akan ƙasashe bai gaza irin tasirin da ƙasashen su fafawa da duniya suke da shi a yanzu ba wanda suke juya duniya da zalunci ko da adalci da gaskiya ko da ƙarya irin su amerika haka da su rasha waɗanda su ne manyan ƙasashe da su china da su ingila da faransa waɗanda ake ce masu manyan ƙasashe masu kujerar dindin da amurka ɗinkin duniya inda suke zaluntar bayan allah to waɗannan ƙasashe ƙarfinsu bai fi ƙarfin daular farisa da daular rumba to ta da wasu alƙawari yau musulmi alƙawari cewa wa fatsun kare bayan saukar wannan aya tallafi to kuma zai maku buɗi na kusa akwai cin nasara da buɗe waɗannan garuruwa sun kankan lokaci insha Allah za a buɗe kuma Allah ya cika alƙawarin shi suka buɗe waɗannan garuruwa addini ya shige su fi muddatin qalilatin a wani lokaci dan kankani wa yuqalu ana cewa innahum fatahu al-ardh al-ma'mura fi aqalla min nisfi qarni sun buɗe manyan garuruwa waɗanda musulunci ya shiga ya raya su cikin ƙasa da rabin ƙarni cikin ƙasa da rabin ƙarni annabi sallallahu alaihi wa sallama in ma ka ɗauko tun daga da'awa mana tun daga risala mabda'ur risala ko bidayatul risala shine rayuwar shi ta makka shekara sha uku sai rayuwar shi ta madina shekara goma ta hada shekara ashirin da uku don kana maganar shekara hamsin ka ɗauki shekara ashirin da uku sauran shekara ashirin da bakwai kenan haka an kusa cinye rabin ƙarni to bayan nan sai na bi bakarin ya zo kamar shekara uku da wani abu ko mu ce hudu kawai a dunkule can kuma muna da ashirin da da uku in ka hada da hudu da sai na bi bakarin yayi muna da ashirin da bakwai sai na umar ya zo ya shekara tabbas in ka hada ga ashirin da bakwai kaga muna da wajen ga ashirin da bakwai muna da wajen talatin da wani abu sannan sai na kuma ya zo shine shekara goma sha biyu cikin yan waɗannan shekarun da ba su gaza hamsin ba kama daga risala na shekaru sha uku a makka da rayuwar annabi ta shekara goma a madina da kalifancin sai na biyu bakare in ka tsawaita shi bai gama kai ba dunkule ka ce shekara hudu da wannan takwas da sai na biyu bakarin sha biyu da sai na ali goma abin nan shi ma guda hudu duka za ka ga a nan ne aka shigar da addini wurin da duniya ba taɓa tsammanin za a iya musuluntar da wayannan yankuna ba su ne albiqa'ul ma'mura ko garuruwa da aka mayar da suraye wanda Michael Hart wa'annan cin nasarar ya kalla da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi su suka ƙara jan hankalin shi ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin gwarazan da zai tsara to bayan ya gama kuma yakan zo mataki na biyu to wai bayan mutumin ya rasu shin abin nan da ya gina ya wanzu ko ya rushe mabiyan shi sun ci amana shi ko sun yi bacci sun kasa yada addinin ko sun kasa yada manufar ko sun kasa yada tiyorin sai ya lura cewa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kullum ma ci gaba yake kullum ma karuwa yake to wannan dace ne daga Allah tallace wa bashirul mu'minin ku yi bushara kai bushara ya rasulullahi ga mu'minai bin nasri da cewa mu'minai duk inda suke sai Allah ya taimake su kana haqqan alaina nasrul mu'minina Allah ce mun dora wa kanmu wajibi ne haƙƙin ku ne ku musulmi a kanmu wallahi sai mun taimake ku da sharadi ne mu kama tasha mu rike password din cin nasara shine imanin mu ya zauna ta gaske aqida ta zauna ta gaskiya ayyukan da'a su zauna ayyukan sabo a kaurace musu in shekin ya gifta kafa ta zame an aikata alƙurci su ya fari neman gafara kaskantar da kai ikirari da gazawa komawa zuwa ga Allah to daga nan sai a ce mun cika sharuɗan da Allah ya zai cika alƙawarin da ya mana na taimakon shi wa bashirin mu'mini da kenan inna wa inna zalika mustamirrun ma da yake cewa kuma wannan alƙawarin na Allah yana nan mai shuɗewa ne ma damu ala al-haqqi kama umiru bihi matukar al'umma suna kan gaskiya kamar yadda aka umarce su da shi malaka takaddama bayani ya gabata annallahu huwa alladhi yutimmu nurahu Allah madaukakin sarki shine yake cika hasken addini wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi kenan shine yayi alƙawarin zai rinjayar da addini shi zai dora addini shi ala addini kulli yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim Allah ya rikori kuma sai ya cika wannan hasken wallahu mutimmu nurihi wa law kariha al-kafirun ko yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu wa law kariha al-kafirun a suratu at-tauba wannan alƙawarin yana wa yutli dinahu Allah ya yi alƙawarin sai ya ɗaukaka addini shi ala sa'iril adiyani akan sauran addinai waɗanda dama ba gaskiya ba ce harka ce ta sware harka ce ta rashin basira harka ce ta rashin rabu wa inna mal jihadu to sai dai abin sani shi fa jihadi taklifun min takalifi shari'a wajabtawa ne daga cikin ababen da shari'ar musulunci ta wajabta su akan mu'minai alladhi yakunu li hifziha nasrullah wanda a cikin kiyaye jihadi da tsayuwar daka don yin shi duk da cewa akwai jin rauni duk da cewa akwai raɗaɗi ce sa Allah suratu Ali Imran yake gaya mana kar ku damu in kuka je jihadi aka je mako rauni kuka ji zafi kar ku damu abin nan fa'il abin nan fa'il lam takun menene in takunu ta'lamuna fa idam ya'lamuna kama ta'lamuna fa bi min Allah ma la ya'lamu ku musulmi ku ya hakuri in dai a cikin yakin da kuke akwai raɗaɗi da kuke ji to da ya za a ji mako rauni za a soke ku za a rabe ku da kibiya da sauran makamai to kar ku damu da su ma suna jin wannan radadin yadda muke jin zafi an taba jikunan haka suke ji sai Allah yake to amma bari ku ne da kuke da bambanci wa tarjuna min Allah ma la yarju kuna sa ran samun wani gwaggwaban sakamako a wajen Allah ma la yarju na bi da ba ta wannan tsammanin ba ta wannan tsara to wannan yakin da aka wajabta mana a cikin shi akwai taimakawa addinin Allah kenan a cikin barin shi akwai rukun sakainar kashi ga addinin Allah wanda zalika qala saboda haka ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu kunu أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين التي يا أيها الذين آمنوا يا أولا بسكي إيماني كونوا أنصار الله ku zama mataimaka addinin Allah in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum to ku zama mataimaka ga Allah ku zama mataimaka ga addinin Allah ku rike wannan damar da Allah ya ba ku zai ya tsara addinin shi ce ku zo ku taimaka bi hifzi shara'ihi ta wajen tsare shari'o'in shi min zimni har jihadu daga cikin gamayyar dokokin shari'ar musulunci akwai jihadi allazi huwa salamu qiwamiha wanda shine tozo na tsayuwar daular addini ko na tsayuwar addini musulunci idan aka bar shi ga dini dai ya kaskanta amma fi hadisin zakar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo ambatan shi ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da yake magana ga mu'adh bin jabal cewa to ka kiyaye jihadi saboda shine zirwatu sanamil islami sai yake cewa aqulu lakum hada ina faɗa muku wannan umarni ne ku yi ku kasance masu taimakon addinin Allah kama kala ya sabu Maryam da hawariyi kamar yadda annabi Isa dan Maryam ya ce ma hawariyawa sahabban shi kenan irin makusantan shi wa minal muqarrabin shi ashabu lokacin da ya tara sai ce man ansari ila Allah wane ne a cikin ku zai fito ya bada lokacin shi da dukiyar shi ya taimake ni dan zuwa ga gina addinin Allah ay min al-manil ansaru min al-ansari alladhina yakununa ma'i mutawajjihan ila nusratillah waye zai zama cikin mataimakana waɗanda za su kasance tare da ni suna masu fuskanta tare da ni zuwa ga taimakon addinin Allah wa ila itmami nurihi wa ila dinihi har ya zuwa cika hasken addinin Allah da ɗaukaka addinin Allah annabi Isa ya tambaye su a qalan hawariyun to a cikin sahabban nashi akwai makusanta kwarai da gaske suna ke cewa hawariyawa an ta tattaunawa menene asalin wannan suna na alhawariyu malam zai mana bayani suka ce hawariyawa suka ce wa annabi isa na hannu ansarullah ai mu ne masu taimakon allah wal hawariyuna abinda ake ce ma hawariyawa afiya isa alaihi salam zababbin sahabbai makusanta na annabi isa abincin allah tabbata gare shi wa hum awwalu man amana bihi kuma su ne mutanen farko da suka yi imani da shi wa kanu sunayya ashara rajula mutane ne guda goma sha biyu an turo sunan su ne min al-hawari wa huwa al-bayadul khalis shine tsantsar fari idan abu ya zama fari ne tsantsar shi sai ce mashi alhawari ko alhuri fari sosai to su ana ce masu hawariyun saboda ko dai hasken zuciyarsu ko hasken mu'amalarsu ko kuma tsabar tsaftarsu ko kuma saboda sana'arsu ta wanki da guga ba ma rigarsu ba rigar wani ma idan ta je hannunsu za ta yi haske shine ma da ya kawo a matsayin abu na gaba kai da kanu kasarina a aka ce ai su masu wanki da guga ne yuharriruna thiyaba ay yubayyinuna suna wanke tufafi suna tsaftace tufafi idan an kai musu shine su sa tufafi ya haske waɗannan mutane Allah ya yabe su ce fa amana ya yi annabi Isa da irin kokarin da yake ce fa amana bihi wa ifatun min bani Isra'il fa amana fa ifatun min bani Isra'il sai wata wata jama'a wani bangare daga cikin banu isra'ila suka yi imani da annabi isa mimma arafu min alhaqi kenan saboda abin da suka sani na gaskiya sai suka yi imani da annabi isa alaihi salam min al-qa'ifatayn ala abin da ba'an bihi za'ifatun فآمن طائفة من بني إسرائيل بعيسى وسموا نصارى ولن توقر فرقوا في إيماني وأن النبي إيسى يكراس من أنصاري إلى الله سنة ذلك كراس نصارى نصاراوا kiristoci da sun gane sirrin wannan kalmar da ba sai da sun sa kansu kiristanci da turawan ingila suka sa masa da ma'anar kunti kaza da renin wayo da rena basira ne kiristanitin asalin ta yahuda suka sa ta kuma karɓa ce ta zagi kuma sai suka yadda in ka tambaye shi me a cikin ce maka kiristiyaniti ai da cewa ya nasaranci ce san ba sai da rika ce musu kiristoci ba san san da hankalinka kana mutum a rika kiran ka da wani biri kuma kai ka zo ka rubuta da hannunka ka bai kirari kenan da kirar ummul ummu shahada ko da kirar aula min shuhud to amma shi Allah ka ga kiran su yayi da cewa nasara wa kafara fa'iba wani bangare daga cikin waɗanda annabi Isa ya kira sai suka kafirce minhum daga cikin su fa ba ko ala yahudiyatihim sai suka wanzu akan addinin su na yahudanci kuffara suna masu kafirci fakatalatin za'ifatani almu'mina wal kafira sai waɗannan kungiyoyi guda biyu suka fara kara yaki bangaren mu'minai da bangaren kafirai kullum tawagar mu'minai suna yaki ne ba dan abin da za su kai amfihun su ba ba dan kare wata aqidar daidai kun su ko shugabannin su ba a'a dan kare manufar addini qad kana lakum eh ayatin ko fi fi'atayn sabata suratu al-imran Allah ce kuna da wata aya da za ta ja hankalin ku yi tunani ki abin ka kwaji fi sabilillah wa umra kafira kullun a haka yake fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah bangaren mu'mine kullun suna jihadi ne suna yaki ne dan kare addini da dauka addini Allah ya ce wa ukhra fi'atun kafira tuqatilu fi sabilillah ɗayan kuma kafirai ne wannan gunkin da bai da amfani komai shi suke ba da rayuwarsu da shi shi yasa wani cikin kafirai bayan ya musulunci ce bai taba ganin wawa ba irin mai bautar gunki wanda wai kake roƙon in masifar duniya ta taso ya kare ka amma shi kuma shine ya kasa kare kanshi daga karaman masifar duniya zufafa ake bugawa dakin kai kana cewa to gunki gashi dai muna ta mota maka an je gaban Allah wutan nan dai kakka bari ya samu shi kuma tsakaran an kulle shi a daki ya kasa bude window ya samu iska wanda ya kasa bude window ya sha iskan duniya kuma shi wai wani ke roƙo an je lahira ya kare shi ko sai na umar ya ce bai taba ganin ba tsakare ne mai wutar gunki to amma dai da ke abin rabo ne to shine za ka yi cewa to eh a bata dai a raba amma ba haka ba hankali ma mai karamin memory ya kamata ya gano bautar wani Allah ba ta yi ba ba mafita ba tsari kuma babu haske mai nuna za a ci nasara to sai bangarorin muminai waɗanda suka yi imani da annabi isa suka kara yaƙi da bangaren kafirai cikin yahuda wanda suka yi tawaye suka ce ba za su yi imani ba fa ayyadna allazina amanu sai muka karfafi waɗannan da suka yi imani min as-sa'ifatai daga bangarorin guda biyu sune bangaren waɗanda suka bi annabi Isa ala abuwihim muka taimake su akan makiyan su as-sa'ifatul kafira fa asbahu sai waɗannan mu'mini suka wayi gari zahirina suna masu yin rinjaye galibina suna masu rinjaye da tamassukihim bi amrillahi bil jihadi saboda rike al'amarin Allah rike addinin Allah ta hanyar yin jihadi wa gairihi da Allah ya ba su nasara a ƙarshe waɗancan suka ji kunya masu rabo suka dawo sauran kuma suka doge akan kafirci har aka ɗauki annabi Isa alaihi salam wasu su suna nan suna wannan rayuwa ta kafirci wa haka da antum ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ma da ce to kuma ba haka al'amarin yake ya ku wannan al'umma ta muhammad sallallahu alaihi wa sallama idan da hada mu'minuna minkumul kafirina idan mu'minan cikin ku suka yaki kafiran cikin ku yabharuna alaihim za su yi rinjaye a kansu bil wa'adi min Allahi as-sabit da wani alkawari tabbatacce daga Allah kuma wala tajidu wala tajidu li sunnatihi tabdila babu sauyi babu canji babu musaya ga sunnar Allah sunnar Allah ita ce duk sadda masu imani suka kara yaki tare da kafirai to mu'minin ke nasara sai dai idan idan in sai a lokacin da Allah ya ga dama ya riki shuhada ku daga cikin mu'mina to shikenan sai kafirai su iya samun nasara ta nan bangaren to wannan shine karshen wannan sura ta as-sab sai suratul jumu'a wanda aka saukar da ita a Madina ita ce sura ta 62 daga jeren gir surorin alkur'ani mai girma in ka dauko lissafi daga can suratul fatiha zuwa suratul baqara ita ma an saukar da ita ne bayan hijira a madina wa hiya ihda ashara aya tana da ayoyi guda goma sha biyu wa mawdu'u har ra'isi babban abin da wannan sura take karantarwa bayan bayanin cewa annal amala bima anzalallahu yin aiki da abinda Allah ya saukar yu'li darajatan nas yana daga darajar mutane in dai bawa zai rike yin aiki da abinda Allah ya saukar gashi nan a Qur'ani kuma gashi nan a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama gashi nan a manyan kundaye wanda magabata nagari suka fahimta daga qala Allahu qala rasuluhu shi yasa Imam Zahabi yake cewa da ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwili ilimi da ka ganshi da addini a cikin abu ku yake qala Allah ko dai kace Allah ya ce mu leka aya kenan qala rasuluhu ko mu je da hadisai qala sahabatu ko kuma sahabbai sun ce laysa bitamwili ba rikita zare bane ba rikita al'amura bane wani zai baka a cikin ko yace to ai Allah ya ce ayi kaza a'a da yace ayi da ya zama shari'a ai na ka fada za ka masu tsarikun sufai ba sa san irin wannan yanzu nan sai ce maka ai rashin kunya ne sai ga mutum kawai ya gyara gilas ya kalla mutane ya ce musu ai ana ganin Allah kuru-kuru ya ce yanzu wani kana matsawa sai ya ce maka kawo mashi aya ya ce to ko ba aya ana ganin shi to kaga idan ba sakare ba zai ci gaba da zama a gaban wannan ai ko constitution aka yi kwace shi ai sai faɗa wurin da yake a ƙarƙashin wata doka lamba nawa wace a cikin baka duk sai an yi bayani ba tana maganar addini kama haka da ko kuma suna tabi suna tabi an jana ganin Allah shi ya ja wai wa ya faɗa wancan mutumin ya faɗa mutumin ba ma husumi ba ne ba ƙarya ma an sha kama shi da jiragen yamma sun sai yana ƙarya har su yi ma ƙarya daga da ce jinjirin shehun shirar da aka yi shi ranar yake fara magana da za ku hirar jinjirin zai ce wa muridin she muridin baban shi kariya yau baban shi shi bai magana ba sai da ya fara magana to kaga har da radare yanzu shin fida maka riya to ita wannan sura tana so ne ta nuna mana cewa yin aiki da abin da Allah ya saukar shi ke daga darajar mutane sai mutane sai musulmi su gagar kowa wa tarku da amali barin aiki da abin da Allah ya saukar shi ne yuzillu yana kaskantar da al'umma wa yukallifuhum mashaqqatan fawqa al'adati bila fa'ida kuma yana dora musu bakar wahalar rayuwa sama da yadda aka yi tsammani bila fa'ida ba tare da wata fa'ida ba kuma kenan wannan sura din zata mana bayani wato babu hutu sai sirri aja addini da yin wata rayuwa ta daban bakar wahala ce kawai kamar wanda ya aure ne da wanda ya da karuwa wanda ya da karuwa ya fi kashe kuɗi kuma kullum haka ji ba kwance yake ba da ya kira ta ya ji tana waya ba zai taɓa hararo ta tana waya da kawunta ba ne ko babanta ne ya kira ta yake so ya mata wa'azi da nasiha ko masifa ko uwarta ta kira ta a zai zaton wani ne da ya ɗara shi ƙarfi kuma shi ma ya san alakar tasu kullum za ta iya yankewa kamar nefan najeriya kafin saka ɗigan ɗauki to kullum haka to zaman ba na allah ba ne zaman aure ko za ka ba waɗannan abali to haka mai bautar allah da mai bautar wani abu za ka ga duk wahalar da musulmi yake yi in ma akwai wahalar to wani na nan yana wahalar da ta wannan ba da sunan bautar ba idan ka yi cewa muna ajini muna wuni a rana kafin nan daga nan har ka fita garuruwa za ka ta ganin wasu a gefen titi ana koda ranar nan wata na gasa masara ƙaurin ta ciye ja to ita kuma wannan zafin da take sha ita ma azumin ne kudin masara take so in kai mutum wata zafi ya ma yara school fees su yi karatun bokon da ba sai yake sosai ba ko kuma ana ya samu abinci wanda sai ba ta kare ba wanda duk masu wuciya suka ki sai saboda ta yi karfi a koma da ita gida a ci a sha ruwa to ita da take shan zafin rana ita ma azumin ne kenan azumin zafin rana da muke sha mu namu mai dalili ne wa narju min Allah ma la yarjuna to haka ka da sallah wani zai ce ai turku ne ce kawai kullun sai ka fadi sai kai sujada shi wai damuwa yake ji saboda tsabin girman kai yau da zai bi hanyar binnin gwara a ce ga mutanen nan can za ka hango shi karkashin jib din shi to honorable da yaran kai dade sujada da kai a karkashin jib ita kuma wa kai mawa ni da ne sujada ka gana fadi ni na zaman da ne mawa Allah ne kuma akwai shi kai ma ka san da shi kai kuma da ka kuya karkashin jab ko jib din ka ko jikin geza ko a karkashin kogo na bishiyar kuka ka kwana biyu har na jobin ka har tashin mai kai karshen ruwa kai gida ko kuma ganci yana mu shugaban kasa sujada ko saboda girman mukami ta ce to ni ubangijin shugaban kasar nake dukawa wannan shugaban kasar da ni da shi duk mutane ne gaban shi 360 na 360 kuma tenuwa yake da ita za mu da kuma za mu haɗe gaban Allah in ya taba haƙƙi na ma ni ke da ta cewa a gaban Allah in yi adalci kuma ne ruwan shi to kaga duk abin da wani zai yi da sunan addini babu kasanci a ciki wani na nan na irin wannan abin da sunan neman duniya ko wani abu a banza da haka babu wahala a cikin al'amura na addini wannan sura ta suratul jumu'a kamar yadda Imam Muslim ya fitar sura ce da Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karanta ta a cikin sallar juma'a idan ya zo sallar juma'a raka da farko sai karanta wannan suratul juma'a idan ya zo raka'a ta biyu sai karanta surar da ke biye da ita ko suratul munafiqun wannan hadisi ne da Imam Muslim ya fitar da shi ta hanyar babban sahabi sayyidina Abi Hurairah radiyallahu anhu bismillah bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ملك الملك القدوس العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم التي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض dukkanin halittun da ke cikin sammai da cikin katsai suna tsarkake Allah fi zikiri ma tagribul lil aksari a cikin ambatan ma akwai rinjayar da mafiya yawa dan marasa hankalin sun fi masu hankalin yawa al-maliki shi Allah nan da waɗannan halittu ke tsarkakewa shine mamallaki allazi lahu tasarrufu kama sha'a wanda yake da ikon yin yadda ya ga dama a sadda ya ga dama Allah fa'alu lima yuridu shi yasa Imam Shafi'i yace akwai wani kirari da yake wa Allah shi kanshi Shafi'i yace yana jin natsuwa yake wa Allah kuma duk halin da ya shiga sai da hankalin shi a kwance yakan ce cikin wasu baituka kwaya uku ma shi ita kana wa illam asha wa ma shi ita illam ta shalam yakun khalaqata al-ibada ala ma alimta fa fil khalqi yadri fata wal mutin ma shi ita kana Allah abinda kaga dama shi zai faru wa illam asha ko ni bana so ko ban san abu Allah in ka so ya faru sai ya faru wa ma shi ita ni kuma abinda nake so ya faru in lam tasha in kai baka so ba lam yakun ba zai faru ba khalaqata da ibada ala ma alimta Allah kai ne ka halicci bayi a bisa abinda ka sani ko mutum bai san wasu abubuwan ba cikin manufar halittar shi wanda ya sa aka woka bakin fata baka sani ba kuma kila wasu alherai ne kai da baka amkara da su ba ka ji kana kushin mai kana shafawa me yasa aka wuka Afirka a Najeriya me yasa ga mu ɗan Najeriya da san ibada har mun fi ɗan Saudiya dan me ba awo mu kusa da Ka'aba su awo su anan su hola demokradiyyar da ake mai yancin tsiyan nan to shi ma ba san hikimar ba akwai hikimar wai me yasa aka wuka yau a ci gobe a tashi babu kuma kana kallon nan kana azumin nan kana addu'an nan komai ba ka da sabo kai baka sani ba to Allah shi ya san hikimar kallata al ibada ala ma alimta fa fil khalqi yajri al fata wal musil فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم كبير ومنهم حسن على ذا مننت وهذا كذلت وهذا أنت وذا لم تعن أتكم متاني أقول لنا الجنة akwai dan wuta akwai kyakkyawa mai kyakkyawar halitta da halaye akwai mai mummunar halitta da muyagun halaye yace alaza a'anta ka taimaki wancan Allah mun gani a zahiri gashi muna ga ka taimake shi ka ba shi addini ka ba shi tarbiyya ka ba shi dabi'u ka ba shi nutsuwa ka ba shi kunya ka ba shi kamun kai wa hada ka zalta Allah akan idan mu kuma ka kunya da wani ku keke da shi ba abin da ya kamata a ce bai sani ba amma baya musulunci gashi nan kamar me kamar me amma bai da kunya gashi nan dai da karfin shi ya je ya nema nashi amma fata yake yi Allah ka kunyata mutumin nan wa hada anta wani kuma Allah muna kallo ka taimake shi da abin da ake bukata na taimako da agaji da kariya Allah mun ga kai mashi wala lam tu'in wancan ko baka taimake shi ba to imamu shafi yana kararo Allah shine al-malik al-mutasarrif kama sha'a bima sha'a wa mata sha'a wa aina sha'a duk sadda ya ga dama shi yasa da kanki yace fa'alul lima yuri yana aikata abin da ya ga dama ne kuma shi Allah ba a matsa mashi ba a zuwa ce Allah ya baka yi kaza ba wannan maganar wannan tambayar ibnu abdul izz al-hanafi a sharhin da yawa da kai nufin wasatiyya ta ibnu taymiya ce ita kanta babban laifi ne babban laifi ne ka ce ma Allah dan me za ga kafirai suna ma Allah haka ko yaro ya gama digiri yau ya zo tsallaka titi bayan ya karbo original certificate mota ta kade shi sai ka suna ce ma Allah wai why ya karbe shi why Allah Allah lalle ba hankali kwata kwata a wannan harkar wai dan me bai kashe shi ba kafin ya gama sai iyaye suka gama wahala haka wani ta fada wani ba ma guje yayi ta fada sai aikin Allah yana da kyau wani lokacin amma ayyukan shi ba su da kyau wannan jama'a su watsa su bashi wuri ya ci ko wuta ya ci ko wuta aikin Allah kowane mai kyau ne kowane mai kyau ne ai ba ma ka san ta bace ba sai da ya wurga ka wuta sai da ya ce mala'iku ku zo ku fagullu sai mu ga kuma za ka kira ya kare ka to aikin Allah kowane mai kyau ne shi yasa Ibn Qayyim a cikin littafin shi Shifa'ul Ali fil qada'i wal qadar wal hikmati wat ta'ali yace ya kamata musulmi ya ji a zuciyar shi babu wani abu da zai same shi komai girman masifar shi face ya kaddara alheri ne aka ɗauke maka abin hawa da zafi ko? amma dai ka ƙaddara alheri ne shi Allah akwai hikimar da ta sa yi haka shi yasa wanda suka haɗu da masifu idan suka haɗu da Allah sai sun yi burin dama a duniya a masifa suka rayu sai ka ji mutum yana ce Allah so bakwai kawai aka taɓa sace min abin hawa Allah kauran ma da an ta sace ba ai ban san haka sirrin a sashen yake ba a zo da barawon kana ganin shi a kwarka ladar shi a kwarka zanibin ka a loda mashi a ce maka tosaitar da wuri da an baka da sallar ka inda wasu kwatas a aljanna da za a jega irin ta kasa kasan nan sai dai ka rika hango wasu can kamar tauraruwa a ce maka ya abokinka ne da ya da'a kama kaga sata zai ta daga mutum to ya ce ko da wata rashin lafiya ce ka kaddara alkhairi ne mutum nawa rashin lafiya ya hana su zuwa mun aikin sabu sun shirya da abokin shi gobe dai kan fatin nan da mu za a yi sai cikin shi ya baci sai ake sai zagayawa ya mai mata ce ba zan iya fita ba ya wuni a gudawa ya je ya dawo aka lodo ne da zubin shi kuma bai je ba kaga gudawa ta zama alheri ta zama alheri kai wani ma ɗauke abin hawan ke sa ya zo ya shiga taitayin shi ya ce ban ƙara zuwa gida rawan nan ta kasa ta ake yi sai kuwa masallaci ya ga dama dama akwai yan azumi kaga sata ta raba shi da gidan rawa Allah ya taimake shi to komai mutum ya kaddaro cewa alkhairi ne Allah ya ce almaliki almaliki Allah shine mamallakin komai allazi lahu tasarrufu kama sha'a alqudusi tsarkakakke amma la yaliqu bi na da abin da bai dace da Allah ba madaukakin sarki shine tsarkake Allah daga duk wani abu na tawaya da za a jingina mashi al'azizi magwayi alhakimi mai hikima al-aziz fi mulki buwayayye a mulki shi al-hakim fi sun'ihi sannan mai hikima wajen abin da yake halittawa ko abin da yake samarwa wannan surar da wannan salam su biyu ne surorin da suka fara da yusabbihu kuma malamai da suke bibiyar abin da ake ce mashi limsa bayaniya sun fitar da wasu abubuwan ban mamaki suka ce akwai surori guda biyar da suka bude da tasbihi ko guda biyar da suka bude da fi'ili madi tasbihi da biyu fi'ili madi fi'ili mudari akwai wasu surori da suka bude da sabbaha lillahi guda uku da da da da da hadith ko da al-hashr da kuma asaf sai suka ce akwai wani sirri a ciki ka lura da kyau duk surar da aka bude da sabbaha lillahi akwai maganar jihadi a ciki guda biyu kuma sai aka bude su da yusabbihu lillahi shine da wannan suratul jumu'a da kuma suratul tagabun su kuma gaba ɗaya ba a yi maganar jihadi ba to sannan sai suke cewa budewa da sabbaha lillahi da buɗe wasu da yusabbihu lillahi da buɗe suratul a'la da fi'li amri sabbih isma rabbikal a'la da kuma buɗe wata surar da ismul masdari wanda shike wakiltar masdari a lokacin da ba shi a wurin ana so ne a nuna maka a rayuwarka ka kwalkwale duk wani lungun rayuwarka ka zuba tasbihi idan ka gaji ka dan samu yanayi ka kishin gida kana hutawa cika hutawa da tasbihi sadda ka gaji to yi tasbihin dan ka huta sadda ka huta yi tasbihi saboda ka huta kai ta tasbihi saboda baka da ko bandala kai ta tasbihi dan kana da bandala haka ake so kai haka ake so kai da rana kai tasbihi saboda rana ce da daddare kai tasbihi saboda dare ne ko da yaushe na rayuwar ka shi yasa wajen bayanin tasbihin sai aka kwalkwala duk wani lungu na tasbihi dama muna da fi'ili mazi muna da mudari muna da amri muna da masdari muna da ismul masdar guda biyar kenan su kenan a larabci akan su ne ake gina duk abin da za gina sauran dai a ciro daga gare wani ismul fa'ili ismul maf'uli masdarul mimi masdar ko duk ka gaba waye da zaka ciro a cikin biyar din nan dai zaka yi zagaya to aka bude wasu sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi shi ma a cikin su uku aka yi salo guda biyu sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim suratu al hadid kenan ragowar biyun kuma sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim nan kuma yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim da ita wannan sura ta suratu al-jumu'a da kuma suratu tagabun aka je suratul a'la wanda muke karantawa kusan kullun a shafa'i aka ce sabbih isma rabbikal a'la ka tabbatar kai tasbihi kana mai tsarkake sunan ubangijinka madaukaki da aka zo suratul isra'i sai aka bude ta da ismul masdari subhanalladhi asra bi 'abdihi layla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله aka bude ta da wannan a cikin jerin giyar zubo ayoyin alkur'ani sai aka bu sai aka sai aka kawo masdarin a cikin wata sura wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu sabbaha yusabbihu tasbihan wa subhanan wa sabbih kenan tasbihi so ake ya kure ya shiga kowane lungu na rayuwar mutum idan mutum yayi haka to sai mutum ya sami samun fada a wajen Allah daga nan kuma manufar ko babban darasin wannan ayar ce ya tabbata saboda Allah kokin sarki na da wani salo guda biyu daya girmama mu ne aka yi daya kuma wala karbu Allah ya mana daya girmamawa ne idan ka riƙe Allah ka bi shi a cikin bin Allah akwai budawar da Allah zai maka tafalalolin shi walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu sai dai sun karyata ba sannan ku bima kan yashkuruna Allah ya ce ina ma da mazauna garuruwa za su yi imani na gaskiya ina ma da za su samar da takawa Allah ya ce wallahi idan suka yi haka la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi sai mun bude musu albarkatun kasa albarkatu na sama da kasa sai kaga ba su da matsalar tattalin arziki walakin kazzabu Allah da kai shi ta ma na fahimci wallahi sun karyata zai wuya ka je kowane gari baka samu yan takife a garin ba su ne yan hana ruwa gudu sai dai a muku ruwa don dabbobi ka ga mutum hukeke da shi wai amma Allah ba zai ruwa saboda shi ba sai dai saboda karen shi shi yasa wani mai hikima yake cewa kai duk wanda ma yace ya fi kare karen ma ya bi shi da yawa wasu mutanen karnukan su bi su to kai ba ka a gari mana madadin ka ji Allah ai mana ruwa dan kiyayyarka amma ka ki sai ne saboda karanka saboda afiyarka saboda kajinka saboda tsuntsayenka da tantabarinka walakin kan da wallahi wallahi mutane sun karyata sai muka kama su saboda abin da suke aikatawa wannan ayar me take nunawa in al'umma suka haɗu suka bi Allah Allah zai buɗa musu to wani zai iya cewa to kenan yanzu idan muka yi ma Allah da'a gaba ɗaya zai zama ba talauci sai a ce a to kai ba kuma fahimci ayar ba ai talauci ba shi bane matsala a rayuwa annabi da kanshi yake cewa man faqaru akhsha alaikum yace wallahi duk wanda ya rike addini sau da kafa ni ban jin mashi tsoron talauci saboda in dai har babu a hannu to zuciyar kuma tana da yalwa kuma talaucin zuci shine mugun talauci ga nan za ka mutum mawadaci na ma yana talaucin zuci a wahalce to annabi ce ban jin ni na ni abin da ma na jin muku tsoro a yalwata muku duniya ku kutsa mata irin yadda waɗancan banu Isra'ila suka kutsa mata sai ku halaka Allah ya tsine muku kamar yadda suka halaka ya tsine muku to kaga hanya ta farko ta samun yalwar rayuwa shine ai imani ai takawa to kuma idan mutane suka kifa mutane suka ce kai in ka biye wa addinin nan fa ba abin da za ka samu akai ta saban Allah to a sunnar Allah kuma zai iya sai ya buɗa maka falan ma da su ma zuci rubi fatahna alaihim abwaba kulli shay yayin da suka kaurace wa abinda muka yi musu wa'azi da shi sai muka buɗe musu kofar komai ka duba hikimar Allah idan mutane suka saba ma Allah suka ki mashi da'a ya aika manzanni suka ki ya aika littafi suka ki ya tura malamai magada ba suka yi bayani mutanen nan suka yi kawai sai Allah ce to shikenan kyale su sai a buɗa musu duniya sai kaga yana sabon Allah amma ya fi lima ya ta'ala ran masa sunnar Allah ce da gangan ya tsara haka amma farko farkon wa'azin zai yi kan takura ka saboda talaucin da wahalar su sa ka fahimci Allah ne ba abin arziki to falan ma su ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay kaga lokacin da yace walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim sai ce baraka nan kuma da aka zo wajen abinda za a ba kafirai saboda tsabar fandarewa Allah sai ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay ai albarkatun sama da ƙasa sun fi abwaaba kulli shay sun fi abwaaba kulli shay baraka albarka ta fi abwaaba kulli shay fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akadnahum baghta fa'iza hun mublisu har sai sun saki jiki cewa yanzu kam duniya ta zama tasu Allah ta ce mu kama su dare guda malami suna ta daga cikin kamun da Allah zai wa kafirai yadda suka rike technology nan dare guda kawai an kwanta komai na yi kawai sai tashi da asuba duk wata na'ura da aka yi ba ta aiki an koma rayuwa irin yadda sahabbai suka rayu ko fice na kwai ba su da yan zamani irin namu to daga nan ne za ka kafiri kuma ya ce to a rayuwa wutan lantarki a to mutum zauji ba sai mutu ba kaga a lokacin ne mu yan Najeriya ma za mu ta gode ma Allah Allah ya samu mu saba da ita ba kaga da amma fiye kuma tun zo mana sabai da shi ko in zabi ya zabi kai ta karkadawa hannun ga yin zabi wannan da to kaga mun koma asali sai a ta gode wa ne ba a ce kun taimake mu kun mai da mu tushen abu kama dai magaran su bayan kuma ko eh garan su bara dan dana amma dai san dai sun fi mu shan wuya da haka wannan surar tana nuna mana da cewa mu rike addinin Allah arzikin mu na wurin in muka bar addinin Allah za mu iya samun arziki amma da zai zame mana fitina da jaraba a ƙarshe ya kasa mana amfani ya kasa ba mu kariya ya zame mana dalili na tsawaitar hisabi da tsanantar shi ya zama silar tafiyar mu ta Allah shi kiyaye to lura da yanayin lokaci sai mu dakata nan kuma Allah ya kai mu jibi litini shine ranar da za mu rufe gaba daya kamar da muka saba a kowane saba Allah mu dauki sarki ya samu dace a cikin kamar da Allah ba da da mutum da ke cikin da shafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na